وصليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من كيد الدين وعذاب الاخره ربنا سبحان ربك رب العزه والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وبعد ان مسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته a insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu mai albarka a cikin wannan littafi mai suna ta jiridu muktasar sa'il bukari wanda aka fi sanarsa da suna a tajiridu sarai da ya hadisa jami'i sahi a cikin ikon Allah maɗaukakin sarki za mu tashi sabon babi babu jihar al'imami bitta'amin babin da yake magana akan kan idan liman yana karatu in ya zawar dalin zai ce amin a bayyane kamar yadda mamu su mara su ce amin a bayyane hadisinmu na farko an abi huraira radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qal idza ammana al-imamu fa aminu فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه abu hurairu Allah da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza amana al-imamu fa aminu idan liman ya ce amin to kuma ku ce amin fa innahu domin da lamarin yake man wafaka ta'minuhu ta'min al-mala'ika duk wanda amin dinsa ta dace da amin din mala'iku to Allah madaukakin sarki gufira lahu ma taqaddama min zambi Allah madaukakin sarki zai gafarta masa zunubansa da suka riga suka gabata mun bai wannan idan liman ana karatu in ya ce amin kuma ku ce amin saboda duk wanda amin dinsa ya dace da amin din mala'iku to Allah maɗaukakin sarki zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa kenan sai dai ya ji daga bakinan ko yawwa amma an kalura babin ya ce babin jihar al'imami bitta amini babin da yake magana cewa liman zai ce amin a waje a fili to amma ina za mu samu inda yake abin din ina ne inda aka ce liman ya ce amin a waje a cikin wani hadisi da muka karanta idan amana al-imamu fa aminu in liman yace amin kuma ku ce amin domin duk wanda amin ɗinsa ta dace da amin ɗin mala'iku Allah madaukakin sarki zai gafarta masa sai malamai suka ce ai tun da nufisa sa ce in liman yace amin ku ce amin kenan liman ɗin a fili ya fada ko da a zuciyarsa ya fada wai ba ku ji ba lokacin da zai ce amin ɗin sai dai kowa ya nasa a zaton liman ya gama abin nan da haka kenan liman ya ce amin to a bayyane yake fada kenan kuma amin din da zai fada yanzu kenan a karatun da ake a bayyane ne yawa in yana karatu a sace kam ai amin din ma a sace zai fada amma lokacin da yake karatu a bayyane zai ce amin idan ya ce amin wato kenan sai kuma ku ce amin yawa kaga ya nuna mana cewa a bayyana ake yi ko kamar yadda a din babin ya zo da shi babu fadalar ta'amini babu da yake magana akan falalan ita amin din amin din kawai mutum ya ce amin wa anhu radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis samai amin fawafaqa ihdahuma al-akhar haka ne ko fawafaka idahum al-ukra gufira lahu ma taqaddama min dhanbi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza qala ahadukum amin in dayan ku yace amin lokacin da yake sallah ta yace amin kenan la'alla in amamu ne bayan liman ya ce amin shi sai ya fada ko ko kuma in shi shi ɗaya ke yin sallah da ya zo wala dalin sai ce amin haka ne sannan wa qalatil mala'ikatu amin ko qalatil mala'ikatu fi samai amin mala'ikun da suke sama su ma suka ce amin a wannan lokacin fa wafaqat ihdahumal ukra sai ɗayan ya dace da ɗayan kana cewa amin daidai lokacin da mala'iku ma suka ce amin to duk wanda Allah ya sa nasa ya dace gufir lahu ma taqaddama min dhanbi Allah zai gafarta masa zunubansa da suka gabata zai gafarta masa zunubansa kenan kaga amin tana da falala domin duk abin da zai jawo a goge maka zunubai ai ba karamin abu bane ba karamin abu bane don haka malamai suka dauke shi da muhimmanci shi yasa za ga masallatai suka dauke shi da muhimmanci duk lokacin da liman yace wala dali zaka ji mutane ba su iya yin hakuri ba sai sun ce amin saboda neman gafaran Allah madaukakin sarki yawwa saboda neman gafarar Allah madaukakin sarki sai dai akwai hadisi kuma da yake cewa idza qala al imam ghayr al maghdubi alaihim wal dallin faqulu amin idan liman yace ghayr al maghdubi alaihim wal dallin sai ku kuma ku ce amin abin da suka kawo wannan shine me ake nufi da idan amin ɗinka ya dace da amin ɗin mala'iku shine lokacin da suke fada ko kuma a'a a yi muwafaka dai kawai sun fada kai ma ka fada ko kuma ka goyi bayan abin da suka fada ko sun goyi bayan abin da suka fada wanne ne daya a cikin wannan abubuwan ko kuma ku fada tare bude bakinka ya dace da bude bakin su wai suka ce akan wannan hadisi da muka karanta idza qala idza qala idza qala al-imamu amin faqulu amin ko in ya ce amin kuma ku ce amin to wannan amin din ake nufi to amma ya zame da wancan hadisin da yace idza qala ghayrul maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin idan yace ghayrul maghdubi alaihim waladdallin lokacin da ya fadi haka a lokacin ku kuma wato kenan sai ku fada sai suka ce a abinda ake nufi da abin nan in ji wasu malaman kenan shine a samu dai wato kenan kamar misali ka ce wani ya yi magana misali bayan ya tafi sai wani ya zo shi ma sai magana irin tasa sai a ce ya yi muwafaka da shi lokaci ɗaya suka fada ba lokaci ɗaya suka fada ba amma su yi muwafaka don haka suka ce al'amarin a yalwace yake ma dama kai abin da kake nufi shine abin da mala'iku suke nufi ko da sautin bai zo daidai lokacin da kake cewa amin su ma suka ce amin ba tunda dai yanzu addu'a ne ake yi haka ne gairu magdubi alaihim waladdalin addu'a ne ake yi to saraka inda kai manufanka shine neman gafaran a neman shari'ar su ma haka ne Allah madaukakin sarki zai gafarta wa abin nan sannan magana na biyu shine wannan hadisi ya ce in liman ya ce amin ku ce amin wannan kuma ya ce in liman ya ce waladdalin ku ce amin akan wannan aka samu fahimta biyu tsakanin malamai wasu suka ce kenan liman ma zai faɗi amin wasu suka ce a'a abinda aka ce shine gairul maghdubi alaihim waladdali idza qala gairul maghdubi alaihim waladdali faqulu amin in liman yace gairul maghdubi alaihim waladdali to ku ku ce amin to haka shi sa wasu malaman idan sun ce gairul maghdubi alaihim waladdali ba za ka ci taba jin liman ya ce amin ba saboda ake da wannan hadisi din akan haka ne suka gina cewa ai wafaka din da ake nufi a nan shine abinda ka faɗa ya daidai da abinda suka abinda kake nufi ya zama daidai da abinda wato kenan suke nufi tunda nan cewa in ya ce gairin maghdubi alaihim wala dhalina ko ba ku ce amin saboda ai addu'a shi liman yake ku kuma ku ce amin a tsarin addu'a shine wanda yake addu'a daban wanda yake cewa amin daban tunda mamu ne suke cewa amin to liman ne yake addu'a don haka kenan liman ba zai ce amin ba mun fahimci wannan wallahu ta'ala a'alam sun ba da misalai cewa annabi musa alaihi salatu wassalam yana addu'a dan uwansa haruna yana cewa amin ko amma allah maɗaukakin sarki da ya tashi sai ya ce kad ujibat da'awatu kuma addu'an da koko biyun nan kuka yi allah ya ansa amma fa musa alaihi salatu wasallam ne yake addu'a haruna yana cewa wato kenan amin sadaka da wanda liman da liman ko sawa'un ya ce wal amin ko bai ce amin ba da mamun da suka ce amin kusan duka suna musharaka a cikin wato kenan wannan gafara ta ubangiji Allah madaukakin sarki ya gafarta mana babu idza raka'a duna safi to abin da yake magana akan idan mutum ya ruku'u bai shiga sahu ba sallah ta yi ko ba ta yi ba ya shigo masallaci ta waccan kofar sahu guda biyu ko uku sai ga liman ya yi ruku'u yana shigowa masallaci sai shi ma ya ruku'u kafin ya iso sahu sallah ta yi ko bata yi ba hadisi daga abi bakrata radallahu anhu annahun ta'a ila nabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa rakiun abu bakrata Allah madaukakin sarki da shi ya shigo masallaci ya zo ya takaita tafiyarsa zuwa cikin masallaci yana shigowa sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ruku faraka kabla an yasla ila saf kawai sai ya kabbara ya ruku'u tun bai iso cikin wato kenan sahu ba kun gane wannan ta haka faraka zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan an idan sai aka ce ka duba bayan Allah na abin da yi tun daga can ma masallaci kawai ya kabbara ya tafi a rukuance annabi sallallahu alaihi wasallam shi ce a'a ya kai kuma haka nace wallahi ba na son na rasa raka'a ne fa kala sai yace masa zadaka Allahu hirsan wala ta'ud Allah kara maka kadayin son riskan sallah amma fa karka kara wala ta'ud amma karka kara to yanzu anan malamai wasu suka ce to kenan ya samu sallah ne ko tunda dai ba ce ya rama ba yanzu a kanan kenan yanzu wanda dai ya shigo masallaci ya kabbara daga nesa ya riski sallah kenan haka ne yawwa wasu kuma suka ce a a ai an ce masa karka kara laifi ne amma an yafi amma karka kara yanzu in ya kara zai samu sallah to wani kuma in yafa bayan ya ji wannan eh kaga da wala ta udda umarni ne ko shi kuma ka'idar usul al'amru yaqtadi al-wujuh wa idza lam yakun hunaka qarinun tasrifu an zahiri duk umarni yana wa hukunta wajibi annabi sallallahu alaihi wasallam kara ayi to wajibi ne kara ayi wace to karka kara don haka wa'ansu ba su yarda da irin wa'annan ba haka ne yawwa amma jamhur na malamai sun tafi akan haka cewa wato kenan zai ta yi yawwa wanda duk ya kabbara daga nesa in ya samu ya taho ya taho ya taho ya taho ya taho to dai sallah dai ta riga ta samu wato kenan karbuwa wallahu ta'ala alam babu itimamil takbiri fir ruhu'i babu da yake magana cewa wato kenan wajibi a cika kabbara a wajen ruku'u an imran bin husaini wancan hadisin muka karanta na baya da ya ce masa zadaka Allahu hirsan wala ta din nan karka kara malamai suka ce karka kara nan abubuwa guda biyu ne abu na farko karka kara yin kafara daga can sannan ka taho abu na biyu suka ce karka kara gudu gudu a sallah to bai mun karanta hadisin da tsawonsa ya nuna cewa ya taho da kyar sai da ya zo yana haki saboda haka kace masa kar ka kara tafowa sallah kada gudu gudu da haki da haka da wannan masu cewa ta samu sallah suka kara karfi cewa ai gudu gudu aka hana shi amma in ya zo ya kabbara wato kenan sallah ta yi to daga imran bin husayn radiyallahu anhu annahu sallama aliyin radiyallahu anhu bil basrati ya yi sallah tare da sayyidina ali allah maɗaukakin sarki da shi a basra ina ne basra a cikin iraki kuwa na a cikin iraki to kala sai yake cewa zakara na hadar rajul salatan kunna nusalli har ma a rasu sallallahu alaihi wasallam ya ce kai wannan bawan allah ya tuna min irin sallar da muke yi zamanin manzan allah sallallahu alaihi wasallam فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع sai yake ba da labarin cewa saboda abin da sai tuna min ya ya ya ya ya kasance wato kenan duk lokacin da zai yi ruku'u zai kabbara idan zai dago zai yi kabbara in zai tafi sujada zai yi kabbara in zai dago shine ma'ana kullama kullama litajdid duk lokacin da ko yawwa kullama rafa'a wa kullama wada'a duk lokacin da zai dago ko lokacin lokacin da zai yi wato kenan kasa ko ruku'u ko sujada in zai suje ko zai dago yakan ci Allahu akbar kenan da zarar ya kabbara ci Allahu akbar in ya gama karatu sa in zai ruku Allahu akbar in ya dago Allahu akbar zai tafi akwai Allahu akbar in zai dago daga sujada hakan nan da zai yi hakan ne yake yi don haka sai ya tuno min sallah irin wadda muke yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan kenan Imran bin Hussein yanzu ya sallah a bayan Sayyidina Ali Sayyidina Ali kuma dama sun suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai ko yawa to yanzu sun wa kan wannan sai malamai suka ce yanzu kaga babin cewa itimamin ruku'i itimamin takbir fi ruku'i cika ruku'u ma'ana duk lokacin da mutum zai sun kuya ko ya dago ana so a yi in ka yi shi duk ko a ko ina ka cika kenan ko in aka samu na kasufa baka cika ba to yanzu in baka cika ba sallah ta cika ko bata cika ba to sai in ka duba hai'a na hadisin shi imran bin husayn ya ce wannan sallar da ali bin abi talib ta tuno min irin sallar da muke kai nan kaman al'adar mutanen gurin ne ba sa yin kabbara a kowace ruku'u ko sujada illa iyaka abin da suke yi a kabbara farkon sai ce Allahu akbar shikenan sauran sai su ta yi abin su su dago su dago su tashi su sunkuya su dago su tashi su sunkuya ba lalle ne sai sun ce Allahu akbar ba mun bayyana wannan amma wa'insu sukan yi gaba daya cikin wanda sukan yi gaba dayan nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi abubakar da umar da usman da ali haka suke yi amma abdullahi dan umar da wasu daga cikin sahabbai in sallar ta nafila suke yi idan suka kabbara na farko a rukun ba lalle sun yi sujada ba in ba limanci suke yi ba a rukun ba sai sun ce allahu akbar ba a dagowar ma haka za su iya tafiya sulu abinsu don haka wasu daga cikin mutanen da suka yi koyi da mutane a cikin sabai irin su abdullahi akan wannan kadiya din sai zama ba lalle ne sai sun ce allahu akbar a dagowa ko a abin nan ba in dai sun yi na farkon nan shine wannan farilla kenan sauran ba farilla ba ne amma duk da haka ba za haɓar imamu na malik suka ce in mutum ya rage da yawa to fa akwai sujada a kansa idan biyu ya ke faɗa akwai sujadan kabli idan bai yi kabli ba sallah ba ta ɓaci ba idan ya ƙi har guda uku ko sama da uku zai yi kabli idan bai yi kabli ba sallah ta ɓaci mun gane wannan eh in ya daya kyale shi wallahu da ala yanzu abin da imamul bukari yake so ya nuna mana cewa lalle lalle abu ne mai kyau duk lokacin da mutum zai ruku ya ce Allahu akbar in zai dago ya ce Allahu akbar in zai sujada ya ce Allahu akbar saboda a samu wannan abin da ake kira itimam cikawa mun gane wannan yawwa babu takbiri idza qama min as-sujudi babu da yake magana idan mutum ya dago daga sujada zai ce Allahu akbar Allahu akbar zauna duka muna koyon sallah da ibada directly daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam daga karantarwarsa alamanmu na fiƙi wa Allah musu rahama duk ayan din suka dauka suka rere suka rere suka fitar mana shi wato gina a sauke annabi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم قريبا أي ربنا سوري ربنا ولك الحمد أبو هريرة الله دادي شيكي cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qama ila salati duk lokacin da ya tsayu zai yi sallah yukabbiru hina yakum in ya tsaya zai sallan yakan yi kabbara wannan kabbara ita ce muke kiranta kabbarar harama kenan ko summa yukabbiru hina yarka'u sannan in zai ruku'u ma zai ce Allahu akbar summa ya kulu sannan sai ya ce sami allahu liman hamida in zai dago kenan ko sai ce sami Allahu liman hamidahu hina yarfa usulbahu lokacin da zai dago gadan bayansa wato kenan ya saki dawa ya saki tsayawa bainar ruku'i tsakanin wato kenan ruku'u na hina yarfa usulbahu lokacin da zai dago gadan bayansa sulbahu gadan bayansa in ka yi ruku ka yi kasin kuya idan zai dago sai ce sami Allahu liman hamidahu ko thumma yaqulu wa huwa qa'imun sannan in ya tsaya tsaya a tsaye kyam sannan sai ce rabbana wa lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu Allah kai ne ubangijinmu kuma godiya ta tabbata wata kenan a gare ka kenan ya nuna mana cewa da a yi wannan akwai ka kabbara manzan Allah salsa ya mai da shi al'ada ya mai da shi dabi'a ya mai da shi sunna a rayuwarsa haka yake wata kenan sallarsa hina yukabbiru
summa yukabbiru hina yarfa'u wani ya nuna kenan daga ruku'u ne ya taso
eh summa yukabbiru ko hina yarfa'u sannan sai ya ce Allahu akbar hina hina hina ne yarfa'u ba ya kumu ba
hina yarfa'u yarfa'u ne hina ya raka'u lokacin da zai ruku'u lokacin hina ya raka'u lokacin da zai ruku'u ɗayan kuma hina ya kumu lokacin da zai tashi ko Hina yarfahu sulbu.
hina ya shige da yayi shayi ina zuwa bari mu sake maimaita shi bari mu take maimaita shi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqumu haka ne idan ya tashi zai sallah yakan yi kabbara a lokacin da ya miƙe a tsaye zai zai sallah shine kabbara harrama ko summa yukabbiru hina yarfa'u hina yarka'u haka ne sai ya yi kabbara lokacin da ok shine kusurin na ko zai yi kabbara hina yarka'u lokacin da zai ruku'u lokacin da zai ruku'u summa yaqulu sannan sai ce sami Allahu liman hamida hina yarfa'u in zai dago sai ce sami Allahu liman hamida ko hina yarfa'u salbahu lokacin da zai dago gadan bayan saminar ruku'u daga ruku'u summa yaqulu sannan sai ya ce wa huwa qa'imun alhali ya miƙe yana tsaye rabbana walakal hamdu haka ne yawwa to alhamdulillah fasara sami Allah
na fasara sami Allahu liman hamidahu Allah madaukakin sarki yana jin wanda ya gode masa ya zo da sigar madi amma kuma ma'anarsa mudari ne yawa Allah yana jin duk wanda ya ce alhamdulillah duk wanda ya gode wa Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki wato kenan yana jin godiyarsa Mm. باب وضع الاكف على الركوع على الركب sorry في الركوع babin da yake magana akan wato kenan aza tafukan hannu haka kafu ko jami'in shine akuf yawa to babin da wanda yake magana akan a sanya tafin hannu ala rukabi akan wato kenan cinyoyi fi ruku'i lokacin da aka zo ruku in mutum ya zo ruku tafukansa haka akan cinyoyinsa ya kamata ya dora su haka wannan babu yake so ya nuna mana an sa'id bin abi waqas ko sa'ad ne an sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu annahu salla ila janbihi ibnuhu mus'ab riwaya daga sa'ab sa'ad bin abi waqas Allah madaukakin sarki ya yarda da shi sa'ad ne yake fada kenan ko yawa sa'ad sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yaransa ɗansa na cikinsa mai suna mus'ab salla ila jambihi ya zo ya salla a gefensa kenan yanzu an yi mawafaka su su biyu za su yi salla tunda ya ce a gefensa kenan ko sa'ad ya kabbara ɗansa ya zo ya jona ko ya kula yana cewa sallaitu ila jambi abi shi mus'ab din yake cewa kenan anan na yi salla a gefen babana faɗaɓɓaktu bai na kafayya ثم وضعتهما بين فكذي هكذا فنهاني أبي sai na haɗa hannaye na guda biyu haka sai na sanya su tsakanin cinyoyi na a wurin rukuku kenan maimakon yi haka sai ya sa su haka da ciki kawai ya sun kuya abin sa haka mun gane wannan bana hani abi sai babana sai ya hana ni sai ce ma a a a ba haka ke ba wa qala sai ce masa kunna naf'aluhu da mu ma mun kasance haka muke yi wa nuhina anhu sai aka hana mu akan sa kenan sai aka hana mu idan sa'ad ya ce da muna yin haka sai aka hana mu yanzu ba ya hana su kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yau kenan an dauke shi a matsayin marfu'i ne in annabi sahabi ya ce muna an umarce mu da kaza ko an hane mu da kaza ko an ce mu rika yin kaza ko an ce kar mu na yin kaza to yanzu ana daukar wannan a matsayin ya dauka shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne sai aka hana mu akan wannan wa umirna sannan sai aka umarce mu an nada aidina alar rukabi cewa daga yau mu rika aje tafukan mu wato kenan akan cinyoyin mu kada mu sa su haka kenan kar mu sa su akan gwiwa kar mu sa su wato kenan a ƙasa da gwiwa in za a na za mu ɗaura su wato kenan akan cinyoyi mun bayanci wannan yawwa sannan wanda kai na yar karantar da mu cewa in an ga mutum yayi abin da ba daidai ba sai a gyara masa musamman iyaye da Allah madaukakin sarki ya dora musu wajibcin tarbiyyar ƴaƴansu duk lokacin da suka ga ƴaƴa suke kuskure maza maza sai a abin nan ba ma iyaye ba ko babba ko ma waye ya ga wani yayi abin da ba zai ci masa ga yanda ake yi to wannan shine daidai haka kuma shine ginin al'umma barin hakan kuma yana daga cewa da suke kawo mana matsaloli wato kina cikin al'umma mutum da wani ba zai hukunta wani ba wani ba zai gyara a wani ba akan haka Allah madaukakin sarki ya la'anci yan bani Isra'ila saboda kanu la ya tana hauna an mun kare fa'aluhu ko in an yi mummunan aiki sai kowa shi ce ba ruwa sai ba shi bane wani baya shiga cikin harkar wani akan aikin alkhairi ko kuma wanda ba na alkhairi al'umma mu ba haka ta wato kenan tarbiyantar da mu ba babun haddil itimamin ruku'i wal itidali fihi wat tumanina babin da yake magana akan haddin ruku'i idan an ce haddin ruku'i shine idan mutum ya ruku'i minti nawa zai yi shine haddinsa kenan ko iyakarsa kenan ko idan mutum ya ruku'u iyakarsa minti nawa ya kai wal itidal fihi da daidaituwa da ya kamata a ce an yi ai an ce ana son al itidal ko in an yi ruku'u ya zama an daidaita wa tumanina da kuma wato kenan nutsa me bambancin itidal da da da da tumanina daidaituwa da kuma nutsuwa akwai bambanci ne bambancin su na?
zai iya zama da daidaituwar zaɓe eh a harkar sallah natsuwa fa ita kuma nutsuwa shi ne zai zama da zaɓen da zuciya da sauransu duk ya zaɓi a kan sallah
Mhm. hai a ɗin mutum da an ganka a game ruku'u daga nesa duk wanda ya ganka ya ganka a cikin ruku'u hai adil ma'aluma shine itidal ko yawa lokacin da kake kuma ka tara hankalinka a guda kana abin da ya kamata kai domin annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi ruku'u akwai abubuwan da yake a ruku'u to in baka tara hankalinka ba ba za ka iya yin wannan abun ba ko kuma kana yin sama baka san kana yi ba domin zuciyar tana wani guri shine wato kinan samun nutsuwa hadisi na farko daga barra'u bin azibin Allah madaukakin sarki da shi yake cewa kunna ru- eh, kana ruku'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa sujuduhu baina sajadataini da ruku'un annabi sallallahu alaihi wasallam da sujadar da yake yi a- a- ko haka ne ko wa baina sajadataini da kuma abin da zaman da yake tsakanin sajadodi wato kenan guda biyu haka ne wa sujuduhu ruku'unsa da sujadansa wa baina sajadatayn da zaman da yake tsakanin sujada guda biyu wa iza rafa'a ra'sahu lokacin da ya dago kansa minar ruku'i daga da lokacin da ya dago kansa minar ruku'i daga ruku'u duka in ka duba su ma khalal qiyam in dai ka dauke wato kenan tsayuwa ta farko walƙu'uda da zama da ke yi na tahiya in ka retin ɗin sai kaga ƙariban mina sawa'i kusan daidai wa daida suke daidai suke in ya kabbara zai tsaya ko banda wannan tsayuwar domin a wannan tsayuwar zai karanta fatiha mai waye karanta sura idan su- tana bukatan fatiha da sura wannan rakar kaga tsayuwar tana dan tsawo a wajen karatun fatiha a sura wani lokaci kan ja gajeriyar sura wani lokaci kan je dogon sura to amma in an gama da wannan an zo an yi ruku'u duration din da yake tsayawa a wannan ruwan in ya dago duration din da yake a wannan tsayuwar in ya tafi sujada duration din da yake a cikin sujada in ya dago ya zauna duration din da yake a wannan da lokacin da ya koma sujjada shi ma duration din da yake to waɗannan guraren kusan daidai wa daida ne in ka auna su shi ya na tsaya ya nazarci abin sosai ya ce ko banda zaman tahiya domin ya zauna tahiya kuma zai karanta tahiya zai yi addu'o'i yawa banda tsayawar farko banda kuma zama wato kenan na tahiya saboda ka kusan abin nan ya kamata ce su tafi wato kenan daidai wa daida shi wannan sahabi ya tsaya ya yi la'akari da sallan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan in haka ne kaga wani abubuwa guda biyu da ake faɗa da itidal da tumanina kusan za a iya fitar da su a nan gurin in lokacin da ya tsayawa inda za a samu tsawon lokaci to zai daidaito a cikin hai'a din da ake bukata din siffar da ya kamata a ce mai ruku ya ya tsaya ko mai sujada yayi ko mai dagowa daga sujada yayi ko mai zama tsakanin sujada da yayi kusan siffar ta kan tafi wato kidan guda daya to da kada itidal din sa da kuma dumaninan sa takan tafi wato kenan lokaci da kaga yanzu nan Imam Bukhari ya kawo su go daya ko da alitattafin fiqh za da an ce wal itidal sai a ce wa tumaninatu saboda abubuwa ne wanda ke kusan suna tafe tare ɗaya yana shiga cikin wata kenan ɗaya babu du'a fi ruku'i babin da ke magana akan addu'an da ya kamata a ce an yi a cikin wato kenan ruku'u hadisi na na Aisha Allah madaukakin sarki da ita take cewa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ko sorry kana kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan fada a cikin ruku'ansa da kuma sujadansa yakan ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma gfirli sarki ya tabbata gare ka ubangijinmu kuma godiya ta tabbata gare ka ya ubangijinmu Allah ka gafarta mu a wani riwaya take cewa ya ta'awwalul qur'ana yana kokarin fassara alkur'ani ko ya ta'awwal alkur'ana yana kokarin yin ruku'u sai ce subhanaka subhanaka menene subhanaka allahumma rabbana ko eh wa bihamdika allahumma ghfirli sarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu godiya ta tabbata a gare ka Allah madaukakin sarki ka gafarta ya ta'awwal alquran ma'ana yana aiki da abin da aka umarce shi a cikin alquran don a cikin alquran Allah ya masa fasabbi bismi rabbika wastaghfirhu kai tasbihi da sunan ubangijin ka ko bihamdi rabbika kai tasbihi tare da gode wa ubangijinka sannan ka nemi gafaranka da haka sai ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli kaga yayi tasbihi yayi godiya ya kuma wato kenan nemi gafaran Allah madaukakin sarki wannan yana yasa cikin ruku'u yana yasa cikin sujada amma aktar ma yakunu a cikin sujada ne yake yawa yawa ana Aisha take cewa musamman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta a wannan bayan an saukar da iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi Allah madaukakin sarki abin da yace masa idan taimakon Allah ya zo a gare ka sannan aka samu fatahu makka wal fatahu din nan fatahu makka ne ko aka ci makka da yaki kun ga da annabi sallallahu alaihi lokacin da yake makka wahala yake sha karshen ta zama makka ya gagare shi ya hijira ya koma madina kullun rikici tsakaninsa da makka to yanzu an ci makka da yaki yanzu kowa ya musulunta a makka an samu fatahu makka haka ne ta kona stan kenan na wasan addinin musulunci tunda yanzu makka da kanta ta karba to Allah sai ya ce masa in kaga wannan ya zo Allah ya taimaka maka an ci maka da yaki to ai matsala ta gare ta haka yanzu kawai ka rika yin tasbihi ka rika gode ubangijinka ka nemi gafararsa to sai yake yawaita wannan duk lokacin da ya sujada zai yi duk lokacin da hanna na aisha ta gane ta ce naga kana yawaita wannan addu'a a ruku'unka da sujadanka sai ce eh Allah madaukakin sarki ya sanya min alama a cikin al'ummata in na ganta na yi wannan kuma na gani shine wato kenan Abdullahi na Umar wata rana ta da sahabbai ce ku fassara min wannan sura idza jaa nasrullahi al fat wannan sahabi ya ce kaza wannan sahabi ya ce kaza wannan sahabi ya ce kaza Abdullahi ibn Abbas yana zanna a gefe shine yaro a cikin su ya shuru bai ce komai ba bayan sun gama ce kai ma haka zaka fassara sai ce a ba haka zan fassara ba yanda suka fassara ba yanda manya suka fassara ni ba haka da ba ai wannan aya ta nace me zaka ce ce wannan sura tana nuna cewa ajalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne duk da kaga an ci makka da yaki taimakon Allah ya zo shi ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan zaka mutane sa ta shiga addinin Allah gungu gungu to a daidai wannan ba an ci makka da yaki sai ga banu kaza tawaga guda sun turo sun zo mu wakilan gari kaza ne domin musulunta wayannan masu zo wannan masu da ba sai an yaki yanzu kusa ta zuwa yanzu na farko an ci maka da yaki yanzu ya ga mutane yarkulu na fidin lai afwajan ko to yanzu ba ya gama aikinsa kenan ko to tunda ya gama aikinsa me zai yi ya gode wa Allah wasabbi bi hamdar bika wastaghfir sadaka yake ce shikenan sai ibnu abbas yake cewa idza jaa nasrullahi ko idza jaa nasrullahi wal fath yace wa zalika alamatu ajalik in taimakon Allah ya zo da fata maka to wani alaman ajalin ka kenan don haka ka rika yawan na wannan ka rika yawan don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai yana yi kenan kaman an karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ga mutuwa ta yi kusa ya yawaita koma ga Allah da neman gafara da godewa Allah ko to yanzu mu da ba za a gama na ranar ranar da za ta zama yaushe ya kamata mu fara eh ka gani inda zo ba tsayawa mu kuma babu alama shi an bashi alama ko aka ce wa zalika alamatu ajali saboda haka yanayi anan malamai suka suka shi biyu wasu suka ce idan wannan in a ruku'u ne tunda babin yace addu'a a ruku'u da sujada ko suka ce idan a ruku'u ne ba a yin addu'a sai ma'asura masura shine irin addu'a da aka ji daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai wannan ko kuma irin su subhana rabbiyal azim ko kuma subuhun quddusun rabbul malaikatu war ruh su kawai ake yi a cikin ruku amma in sujjada ne to mutum zai iya tsawaita addu'a yanda ya ga dama saboda wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma sujudu fa azimu fihi rabb amma ruku'u fa azimu fihi rabb a ruku'u ku girmama ubangiji wa amma sujudu fajtahidu fihi bil du'a amma in kun yi sujada ku tsananta addu'a ku tsananta don haka a sujada abu ɗaya ke mutum ya tsananta ya ta addu'a ta addu'a ta bayan kai addu'a ma asuriya zaka iya sata ka kai ma amma a ruku'u girmama ubangiji kawai ake so a yi wannan shine abinda malamai suka wato kenan tafiya kansa babun fadali allahumma rabbana lakal hamd babun da yake magana da akan falalan Allahumma rabbana lakal hamd ya Allah ubangijinmu ko godiya ta tabbata a gare ka annabi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imamu sami Allahu liman hamida wa qulu Allahumma rabbana lakal hamdu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan liman yace sami Allahu liman hamida faƙulu to ku kuma sai ku ce allahumma rabbana lakal hamdu haka da ku faɗa allahumma rabbana lakal sami allahu liman hamdu sai ku ce allahumma rabbana lakal hamdu yanzu ladan ne zai faɗa ko kuma kowa da kowa saboda me ya ce faƙulu to ku ku ce in liman ya ce sami allahu liman hamidahu to ku ku ce kaga kenan ya shafi kowa da kowa kenan ko فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفره ما تقدم من ذنبه domin duk wanda magana sa tayi muwafaka da maganar mala'iku akan rabbana lak allahumma rabbana lakal hamdu ko kace rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu to duk wanda maganar sa ta dace da maganar mala'iku daidai lokacin da mala'iku suke faɗa kai ma ka faɗa ko kuma akalla kuka yi ittifaki a wajen niyya da mala'iku kamar da muka yi bayani a baya ko to Allah madaukakin sarki zai gafarta masa wato kina abin da ya gabata na zunubansa kaga in ka la'akari da abubuwan da ake cewa za a gafarta mana za a gafarta mana Allah kaɗai ya san yawan su shi yasa ake mamakin mutumin da har zunubinsa zai kai shiga wuta ga abubuwan da za a gafarta maka suna da yawa alwala duk lokacin da ka wanke nan za a gafarta maka tattaki zuwa masallaci gafartawa sami Allahu liman hamida gafartawa amin gafartawa bayan wannan aftarol ga istighfari da aka ce mu ta yi ko ga sayyidul istighfari da sauransu duka amma duk da waɗannan a ce dan adam sai ya tafi wuta Allah ya kiyashe mu ya kiyashe mu babun wa anhu qala haka ne ko la aqrubanna salatan nabiy la ar menene la uqarrabanna ko salatan nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kana abu hurairah radiyallahu anhu yaqnutu fi ar-rak'ati al-ukhra من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعد ما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار riwaya yake cewa shine Abu Hurairah kuna Allah da shi ko yawa yace la aqrubanna salatan nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi zan kusanci sallah irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana zan yi kokari na kwatanta sallah irin yadda naga annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa kana abu huraira don haka abu huraira Allah madaukakin sarki yadda shi ya kasance ya kan tufi raka'ati al-ukhra min salati zuhur yana yin wato kenan kunuti a raka ta karshe har a sallan azhar wa salatul isha'i haka ma sallan isha wa salatul subhi da sallan asuba ba da ma ya kulu bayan ya ce sami Allahu liman hamida bayan ya karatu ya kuma daga zaka an karshe in ya dago sami Allahu liman hamida shi anan yake tsayawa yake yin kunuti kuma kunutin yakan yi a sallan azhar yakan yi a sallan isha yakan yi wato kenan a sallan safiya kun fahimci wannan kuma ya ce zai kwatanta irin sallan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake don haka kenan ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan ko idan ya tashi kunutinsa fa ya da ulil mu'minina yakan addu'a a mu'minai Allah ka gafarta mu'minai Allah ka shaida al'umma Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka kaza Allah ka gafarta Allah ka mana kaza mun gane Allah ka ke mana wahala Allah ka mana kaza sannan wayal anal kufar yakan kuma sa la'anarsa a kan kafirai zai kan tsine ma kafirai Allah ka rusa su Allah ka halaka su Allah ka walakanta su Allah ka yi mai da sauransu kaga kenan kunuti mafi yawan yin an fi yin sa a lokacin da aka samu abin da ake kira hadisa ko kuma karisa idan matsala ta faru ta wato kenan ana kokarin an kasa yadda za a shawo kanta to sai kunuti a lokacin za a yi ta addu'a a muminai ana tsinewa a kafirai saboda Allah maɗaukakin sarki ya kawo sauki asalinsa an ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu sahabbansa wanda yake gadara da su makarantan alkur'ani a wasu kabila aka yaudare shi su je su karantar da su je su karantar da mutane karatun alkur'ani aka abin kabilan ukul ko da uraina aka ba su suka je suka kashe sahabban suka yaudari annabi sallallahu alaihi wasallam suka kashe su wajen mutum goma wanda yake yake gadara da su wanda suke tashi akan karatun alkur'ani suka je suka kashe su da haka sai yake yin kunuti yake musu kunuti yake musu kunuti yake musu kunuti Allah madaukaki sarki abin nan ya halaka su Allah ya azabtar da su Allah a wasu malamai suka ce har lokacin da aka zaka ce masa dai dakata laysa laka min al-amri shay'un lamarin ba a hannun kai ke ba kai hakuri ayo tuba alaihim ayo aziban fa innahum zalimun sun yi dai zalunci in Allah ya ga dama zai iya yafe musu in Allah ya ga dama zai iya karɓa sau da yawa za ka ga mutum ya yi mummuniyar barna sai kuma Allah ya shirye da shi yanzu kaman wahashiyu da ya kashe sayyidina Hamza ai kaga ba karamin barna yayi ba don sai dan Allah ba karamin jiko ne a musulunci ba amma daga ƙarshe Allah madaukakin sarki ya ba shi dama ya musulunta haka ita hindu da ta saka shi ita ma daga karshe ta musulunci su abu safiyan su khalid bin walid su ikrima dan abu jani babu irin wahal da annabi sallallahu alaihi wasallam basu yi ba da basu yi ba amma daga karshe Allah madaukakin sarki sai musulunta da su da haka kace masa Allah madaukakin sarki lamarin a hannunsa yake wa ana nasir radiyallahu anhu qala kana al-qunut fil maghribi wal fajri anas dan maliki yake cewa kunuti a zamanin annabi sallallahu alaihi ya kasance ana yin sa a sallar mangariba da sallar safiya yanzu a wacce hadisi mun samu ana yin azhar ana yin sa azhar ana yin sa isha ana yin sa safiya yanzu wannan wancan riwayan abu huraira wannan kuma anas dan maliki yake cewa ana yin kuniti zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar mangariba wato kenan da sallar safiya kenan yanzu sallah nawa ne bamu samu ba la'asar ne kawai la'asar ne kawai rafi an rafa ta bin rafi ko az-zuraki qala kunna nusalli yawman wara annabi sallallahu alaihi wasallam فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمد قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال لقد رأيت بدعة وثلاثين ملكا هكذا يقول يبتدرونها أيهم يكتبون يكتبها أول رفاء بن رافي yake cewa mun kasance mun yi sallah wata rana tare da a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam falan ma rafa'ar asahu lokacin da ya dago kansa minar raka'ati daga raka'a ba ma'ana daga ruku'u kenan ba yayi ruku'u ya dago ko da ya dago sai yake sami Allahu liman hamida yace Allah madaukaki sarki yana jin duk wanda ya gode masa qala rajulun wara'ahu wani mutum a bayansa sai yace rabbana walakal hamdu rabbana ولك الحمد شيطان بالي فيك اللهم ربنا لك الحمد كو اللهم ربنا ولك الحمد كو ربنا لك الحمد كو ربنا ولك الحمد duka manufan guda ɗaya ne to sai wannan mutumin sai ya ce rabbana wa lakal hamdu ya Allah kai ne ubangijinmu ai ma'ana Allahumma anta rabbuna ya Allah kai ne ubangijinmu kuma godiya ta tabbata a gare ka hamdan kathiran godiya mai yawa tunda ba mu san iyaka inda zamu iya iddige maka ba tayyiban godiya wadda take mai daɗi mubarakan fihi wanda aka yi mata albarka a cikin ta wannan godiya ta tabbata a gare ka sai ya faɗa la'alla ya faɗa fili la'alla ya faɗa zuciyarsa ko to amma dai aka kace falan man sarrafa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallah qala man lil mutakallim sai ce waye la'alla a fili annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ko kuma abu ya da shi yayi Allah madaukakin sarki ya ji yadda shi ya gaya masa waye kuma muna sallah yayi magana kaga gaban mutane zai fadi ana sallah kuma mutum yana magana wane ne shi to ko ka ba munafirci qala ana ko yace ni ne ya rasulullahi ni ne qala sani sai sai ce ra'ay ra'aytu bid'atan wa salasina malakan na ga mala'iku sama da talatin yabtadiruna suna kokarin cafkuwa wannan kalmar ayyuhum yaktubuha awwalu wa zai fara rubuta ladan malaku sama da talatin kowa yana kokarin shine zai fara rubuta ladan wannan wato kenan kalma da ya faɗa hamdan kafiran ko rabbana walakal hamdu hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi rige rige fa malaiku suke a wajen rubutawa malaikun da suka yi kwamfitin a ga waye zai fara rubutawa sama da talatin saman ma kuma kagan an ce bida daga nawa daga uku i sama ko yawo daga uku i sama ba zai wuce tara ba amma ba zai yahu biyu ka yi bida isini yanzu wannan yana da falala ko ba ta da falala yawa ai tana nuna tauhidi tana nuna kadai takar Allah madaukakin sarki tana nuna kuma godiyan Allah madaukakin sarki don haka yanzu wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mai a wannan mutumin ya karfafa masa guya ko amma fa ba shi dai shi ya yi ba fa don mu yayi ko ba gaba kowa in yaji kuma sai ya ba mu satar ansa ne yawwa eh kun ji wannan mutumin ga abin da ya ga abin da ya faru da shi to kofa abin da ake nufi kenan babun haka ne ko hina yarfa'u ra'sahu min ar-ruku'i babun da yake magana akan to menene ya kamata ya zama hay'an dan adam yake ciki a lokacin da yake daukowa wato kenan daga ruhu an anas bin malik radiyallahu anhu annahu kana yan atu lana salatar nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yusalli wa idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qama hatta yaqul qad nasiya anas dan malik Allah madaukakin sarki yadda da shi ke cewa annahu kana yan'atu lana salatan nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana koya mana yan an ce na'at sifa kenan ko yan'atu bi ma'ana yasifu yana siffata mana irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah ka san su mutanen da komai suna son su ga irin yadda annabi yayi shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine kudwa a gare su yanzu ne zamani ya lalace sai mu dauki wani malami sai mu sa a gaba ko mu dauki wani shehi sai mu saka a gaba ko mu dauki wata kungiya sai mu saka a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam su suke targeting don haka ka gwada mana yadda sifar annabi sallar annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan take directly ta haka yana sifata mana fa kana yusalli da haka sai kasance yana mana sallah wai idza rafa rasahu min ruku'i idan ya dago kansa daga ruku'u qama yakan tsaya yayi kabbara ko yayi ruku yayi karatu yayi ruku'u to idan ya dago daga ruku'un nan yakan tsaya hatta na qulu kad nasiya har sai mun ce ko dai ya manta ne kam ya manta sallah yake yi mun gane wannan sai mun ce ko ya manta sallah yake kuma a ruku'un ma haka ne akwai ruwayoyin da suke nuna cewa in yayi ruku'un ma wani lokaci har sai su ce ko ya manta ruku'u yake ne kam saboda an yi ruku'u juna suke kawai a dago to ba a dago ba an yi shiru kai subhanan rabbiyal azim dinka guda uku kai wani kai subhanakallahumma minane eh wa bihamdika rabbana minna allahumma ghafirli kai kai kai kai bai dago ba eh ka ka ka wara ka ka wara go wani yan bashi da makami sun tare sai ya ce na yi addu'ar na yi addu'ar har na rasa ma wacce zai ta gari hatta na gulu kan nasi har sai mun ce ka ya manta ne fa sai kuma ya dago in ya dago kuma yana tsaye har mu zaci ko ya manta sai ya tafi sujada hakan nan kuma ya dauko haka nan da haka zai dire duran da ya dauko da wannan tsarin da kuma da haka za a dire nan za a yi doguwar sallah ke da za a yi doguwar sallah ke da a ne zai daga sabanin sallar mu wala Allah a kafin sai raka da yanzu an yi wani yayi sallar ya gaba ya assalamu alaikum fati Allah akbar Allah akbar rabbana wa lakal hamd sai kenan ko da yanzu ai ilimi ya zo an dan gyara ko da in ka je cikin masallacin a bakin kasuwar nan ka je ka sallah sai ka yi mamaki kai Allah mala subhanallah ana gani wani sallah a masallacin bakin kasuwar nan inda honorable ya gyara wannan masallacin kafin a gyara shi nan muna yara ne amma duk da haka sallar bata mun ba Rabi Hurairah radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد يدعو لرجال النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو هريرة يا كسانشي حين يرفع رأسه lokacin da ya dago kansa daga ruku'u ya kulu sai ce sami Allahu liman hamida wannan mun faɗe shi ko rabbana walakal hamdu to in ya faɗi haka kuma ya da rijalin yakan yi mu addu'a ma wa'yansu mutane lamu adan ta zama lamu menene kenan lamu ta'lil ko aili ajali rijalin dan wa'yansu mutane yake wannan addu'a din fa yusammihim bi asma'ihim ya kama sunansu balo balo ya ambata fa yaqulu yana cewa Allahumma anjil walida ibn al-walid Allah ka tsirar da walid bin walid bin walid walid bin walid Allah maɗaukakin sarki ka tsirar da shi wa salmatu bin hisham salmatu bin hisham Allah maɗaukakin sarki ka tsirar da shi a hannun kafirai wa ayyash bin abi rabi'a ko bin rabi'a ayyash dan rabi'a Allah maɗaukakin sarki ka tsirar da shi daga sharrin kafirai yana hannunsu wal mustadafina min al mu'minin sannan muminai da aka kama su aka rauni nasu ake kuntata su ake cunkusa musu ake takura su suna hannun kafirai Allah madaukakin sarki wato kenan ka tsirar da su sunan su yake kama a cikin sallah Allah mashidu wadataka ala mudar Allah madaukakin sarki ka tsananta takunka akan kabilan mudar kabilan mudar su ne mudar eh bani nadir bani nadir a bani nadir ai yahudawa ne mudar kuma ai larabawa ne ko kabilan mudar kabilan mu- mu- larabawa genealogy ɗinsu ya nuna k- k- ko dai suna rabi'a ko suna mudar ko yawwa mutanen S- S- jaziratul arab saudiya da sauran yan kewayen nan duka kabilan mudar ne har makka da sauransu duk tren na larabawa daga mudar ne iraki syria ican haka jordan su kuma su ne rabi'a ko yawa mutanen musalamatul kazabi su ne rabi'a shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kabilan mudar din yawa to amma saboda mudar din sun hada kai gaba daya sun takura ma annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin kiran bai yi nisa ba ko amma kuma sun kuntata ma iyaka 'yan musulmin da suke abin nan tun a makka ne wannan ake tattakura ma wa'annan mutanen- mutanen a makka aka kama su ake takura su don haka yake addu'a Allah madaukakin sarki ya tsere da su Allah madaukakin sarki ya tsere da su su kuma mu- mudar da suka takura din nan Allah ka tsananta takunka wato kenan ala- a kansu waje alha alaihim sinina ka sinina yusuf Allah ka sanya musu shekaru na tsanani kamar shekarun annabi Yusufa shekara nawa kenan wajen bakwai ko Allah ka takura musu ka hana musu abinci ka sa su ayyunwa da kunci wato kenan shekara kamar yadda kai wa mutanen annabi Yusuf alaihi salatu wasalam wa alaj mashriqi yawma idhin min mudar kaga ni mutanen gabashin kasar a wannan lokacin duk kabilan mudar ne a lokacin mukalifuna lahu sun saba masa sun saba masa ma'ana sun ki bin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsananta addu'a a kansu Allah madaukakin sarki ya takura musu kamar yadda wato kenan suka abin nan kuma ne wani yana nuna cewa kenan babu laifi wani a kunuti ne fa muke magana babu laifi idan wani ya takura ma musulunci ya takura ma musulunci idan addu'ar ta ikhlasi ne siyasa bata shiga ciki ba babu laifi a yi addu'a Allah madaukakin sarki ya kawo da shi ko kuma ya takura shi ya tsananta masa ko kuma wani gungun kafirai suka kuntata ma musulunci babu laifi a yi addu'a Allah madaukakin sarki ya takura musu idan kuma musulmi suka shiga halin kakani kayi babu laifi a yi addu'a Allah madaukakin sarki wato kinan ya tsayar da su Allah madaukakin zai kawo musu sassauci Allah madaukakin zai ba- ya ba su wato kinan karfin hali to za mu dakata a nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa Allah samu ya amfani da shi abinda muka kuskure Allah gani mu mu kuskure Allah ya yi mana akwai filin tambaya ko mun cinye lokacin gaba da na akwai littafi na biyu
to za mu shiga wani littafi na biyu to to bari mu karasa tukuna sannan ya tambaya ko eh tambaya ne